الله شرف محمد عبد ورسوله amma ba da assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda cin kaddara wasu da amince wasu da ganin damar sa ya sauya tarayin mu kuma ba mu damar halarta wannan masallaci mai albarka da STM da ke karshe Madina dai a Benin ne a mai jamhuriyar Nijar dan gabatar da karatu na kitabun tauhid na al'allama Sheikh Muhammad bin Abdulrahman Allah ya ji kanshi da rahama da sauran malamai da al'umman musulmi da suka riga mu makaranta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani wannan kuma shi ne darasi na nawa darasi na bakwai shahi na nawa muke shahi na sha ɗai wacce gaba za mu tashi mun yi inda ibrahim kana ummatan kanita lillahi ko hanifan malam yaku minal mushrikin to wannan shine darasi na bakwai shahi na goma sha ɗaya na fata yan wasan gaurin na fata Allah ya muna jagora sai aya ta gaba Allah ce wa qala haka Allah ce walladina hum bi rabbihim la shirkun ana magana mun shiga sabon babi na cewa duk wanda ya tabbatar da tauhidi zai shiga aljanna babu hisabi in dai tauhidi ya tsaya maka to kana cikin ajin kwashin adashin harko wanda za ku shiga aljanna babu ma hisabi tun da za a da kiyama za a kasa mutane kashe uku na ko akwai da su wuce aljanna direct babu hisabi akwai da su wuce wutar direct babu hisabi to akwai khalatu amalan wa akhir sayya wanda sun tudanya ga muna ga na kare to suna da yamma hisabi to Allah ta muna cikin kwashi a dacin harko da mu ta eh na harba eh dam to sune Allah ce wallazina hum bi rabbihim la shirkun wanda ba su da Allah da mutane su wannan yan kwashin a dacin ajin to bare kalla ne wa ana husaini bin abdurrahman qala kuntu inda sa'id ibn jubair an kawo daga husaini dan abdurrahman yace na kasance wurin sa'id dan jubair faƙala sai sai da ce min ayyukum ra'al kawkabal ladhi in qaddal bariha wane ne wanda ka taurari nan da ya fadi je da dare ka san ɗan taurari za a je ho shedani za a ga ya kyal da wuta fa qultu husaini sai ta hani ce ana lalle ni na ganshi sun eh wanda aka ta babban mutu ya mutu to shi fa qultu ana sai shi husaini ya ce ni na ganshi thumma qultu sai na yace amma inni lam akun fi salatin ba yana cikin sallah bane ma'ana yana so ya kore kai ne daga yarya walakin nilu diktu yace sai dai wani abu ne ya sare ni kaman ko kunama ko maciji ko wani abu to shi yasa yana falke ni ga haka wato yana son ya boye cewa yana cikin sallah na shi ga abin qala sai shi ainihin sayyid bin jubair yace mishi fa ma sana'ata to da kanka taurari yayi wannan abu mi kai aikata ko kuma da wannan maciji ya sare ka ko kunama mi ka aikata qultu Hussein bin Abdurrahman sai ce irtaqaitu nayi tawaida qala fama hamalaka ala zalika me yasa kai tawaida qultu sai Hussein bin Abdurrahman yace hadisun haddathanahu sha'bi wani hadisi da al-Imam Sha'bi ya haddasa mana shi ya ba mu labarin shi qala sai shi Sa'id bin Jubair yace wa ma haddathakum menene Sha'bi ya ba ku labarin hadisin ne qultu sai Hussein bin Abdurrahman ya ce haddasana an Buraidata bin al-Husayb annahu qala wato an ba mu hadisi daga Buraida dan Husayb annahu qala cewa ya ce qala la ruqyata illa min aynin aw huma ba ya ruqiya tawaida kenan illa min aynin sai ga kandun baka aw huma ko zazzabi zahin shi ko masara ayin shine kandun baka wani ciwo ne da ke ga mutum wanda ba mutum kan kanshi yana iya saman maka da wannan musiba da bala'i amma ba tare da niyya ba wani abu da Allah ke mutum da ya dibi abu in bai ce tabarakallah ba ko bai ce masha Allah ba sai aibi ya samu abin da ka aje mota kalle ce kai wa mota akwai kyawu in bai ce masha Allah ko barakallah ba ta samu matsala kenan ta lalace ka ganka zuwa garaji sai dai ka rabu da ita karshen ko kuma in kai na ma dibi kai wata shiga mai kika birge shi da ya dibe ka bai ce masha Allah barakallah sai ka wada da masara magashiya to shine maza Allah ta to irin wannan in mutum na da shi in ya dibe ka ka wadi sai ai maza maza shi alwala ruwan alwalan nan sai a dauko ayyafa ma sai ka tashi to shi akti makan dumba shi mai shi bai da niyyar shi same ka da shi kawai dai wata jaraba ta shi ma Allah dora mai to shi irin shi ne mai shi tun da ya san in ya dibi mutum ko ya dibi ginan mutum ko mota mutum ko wani abu da mutum zai lalata kenan ya kamata dai ya rike da ya kalli abu shi masha Allah barakallah da ya ce hakan shi ne maganin wannan eh yawwa haka ya kamata kenan da ya dibi wannan shine su haka eh eh shine zai alwala sai ayyo fama mutum ruwan na shi na alwala eh eh gaskiya ka kware ko sai a dauki sai a dauka irin wancan abu na wancan shehin eh haka da
sabuwa eh da kyau eh wata na jini idan ka samu gama su akwai kyau eh ikan ma daga ranar zuwa wancan kuma ka zaza shikenan ka gani ya ko sun kaka to shi na to irin shi na to irin shi na mai kandun baka ce mafi yawanci da mutum ya wuce wannan kalma Mm.
wanda aka yi fatan shi ta yi cikin kwanan nan yawwa to shi na muka ce haka kamata eh sa ci tubar kalla yawwa hakan ne to mutai eh yan gida ka taka taka na'am to shi wannan shine kandun baka to ba a yi rukuya sai in wannan abu ya sami mutum kenan ana yin in mutum wannan abu ya same shi ana yi mai rukuya ko a yi ruwan alwala ko mukti ko kuma a karanta mai fatiha ko falak da nasu ko sauransu au huma ko masara ala qad ahsana man intaha ila ma sami'a sai ya ce to lalle mutumin da ji abin da ya saurara ya aiki da shi ya kyautata walakin haddasana ibnu abbas sai dai al-imam ibnu abbas ya mu labari annabi nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzo Allah ya ce uridat alayya al-umamu an bijiro min da al'umma fara'aitu nabi sai na ga annabi wa ma'ahu rahadu da wasu 'yan jama'a kadan wato nan ana sa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawan al'ummi da suka bi annabawa wan nabi wa ma'ahu ar-rajulu yace na ga wani annabin da mutum guda iman da shi warrajulani na ga annabin da mutum bi ɗaya samu ya yi ta da'awa har ya yi ta da har ya ƙari da'awa shi mutum bi ɗaya samu kai manzo Allah ce wanne bi wale sama abu hadu na ga annabin da ya zo ya yi ta da'awa ya yi ta kiran mutane har ya koma ga Allah babu ba mutum guda da iman da shi kiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh ashe mu alhamdulillah yanzu a ce annabi ya yi da'awa har shi koma ga Allah ba mutum guda da kenan shi ne na rayuwar musulmi kawai kai ko gidan shi ko gidan shi babu da iman kai abin ma ka zo mamaki ba eh cikin annaba nan guda uku sun ka abin ga haka nan ne to shine abin jarrabawa ce ka kusan annabi da ya imani bai samu bi kenan ko bai da abokin sallah bai da ko mutum ya mutu nashi bai da mai kama mai a ta aiki ibada wajen ruya kabari da sauransu sannan babu da imani da shi kai akwai jarrabawa an samu jarrabawa sosai to shine yace والنبي وليس ما هو أحد إذ رفع لي سوداء سوار عظيم sai aka daga min wata al'umma mai yawa fa zanantu annahu ummati sai ta kai to gari al'umma ta wata tunda naga wanga annabi ya samu al'umma da yawa fa qila li sai aka ce ma hada Musa ai wanga annabi Musa na da mutanen shi wa qaumu da mutanen shi fa nadartu sai ni saka duba fa idza sauda'un adin sai ga wani gungun jama'a mai yawa wanda ya hana farkon wa qila li hadhihi ummatu sai a ce wannan al'umma kace wa ma'ahum tare da wayannan mutanen da ka gani sab'una alafa akwai mutum dubu saba'in ya da kullu da jannata za su ga aljanna bi gairi hisabin ba tare hisabi ba kaga magana cewa wanda haka tauhidi zai shiga aljanna ba tare hisabi to suna da abadi nan za a samu mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna babu hisabi wala azabin babu azaba sun mana hada sai manzo Allah ya tashi sai shi gida ta yata yanzu kaga mutane sai ta tunanin to su wane ne za su shiga aljanna ga babu hisabi shine fa dakhala manzilata manzilahu sai manzo Allah ya shige gida ya zaman shi fa khadan nasu sai mutane suka kutsa fi ulaika cikin wannan dusa bin da za su aljanna kowa yana faɗi albarkacin bakin shi ana son a gano su wane ne a tantance fa qala ba'dhum sai sashen sahabbai suka ce fala allahum alladhina sahibu rasulullah tana yalla sahabban manzo Allah suna su za su ga aljanna babu hisabi mutum dusa وقال بعضهم wasu daga cikin sahabbai suka ce fala allahumul ladina wulidu fil islam tana ya su ne wanda aka aiwa cikin musulunci fala mushriku billahi shay'an musad Allah da matari ba domin domin duk galibin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi shirka su Abubakar su Umar duka sun yi bauta kuma a kame a musulunta ko ba to amma wanda aka aiwa cikin musulunci kaga su sun yi suke iyayen su musulmi kawai bi dai sun kai ko ba eh yawa to shi da da an ka ce wala Allah su da haka da tsayen lakuna na wa zakaru a shi'a ma lai ce kai kowa ne hudu albarkacin bakan shi fakara da alaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwatsam sai ga manzo Allah ya hito ba aka baro sai suka bashi labari ga tattauna da sun kai kowa ga abin da yace kowa ga abin da yace ba ƙara sai manzo Allah zai ba su labarin ko suwa ne sai ce humul ladina la yastarqun su ne waɗanda ba su neman a yi musu ruqya duk rashin laya da gare ba zai zuwa ce a karanta mai rukuya bai samu laya zai hankuli da abi ne saboda tsabagen tauhidi wala yaktawun ba sa yin lalas menene lalas sakiya akwai wani ƙarhe can da da yake yanzu likitanci ya canza can da in mutum ji ciwo ko wuri ya ƙaba ƙarhe da sa gauta sai ya ja ko sai a ɗauka aza mai bisa ga yadda ji ciwon nan shi tsoyi hayaƙi shi ta to sai a ga ya samu laya to ba su yi haka da su saboda tauhidi sai da su yankun da ciwon sannan wala ya tsayyarun ba su yi canfi canfi shi ne kana hituwa da sai ka haɗu da mace ce ta yau babu sa'a sai na koma ko ka haɗu da gurmu ko ka haɗu da makawa ko kuturu sai ka ce babu sa'a amma su laraba abinda suka yi su shi ne mutum in zai balaguro ko zai yi wani abin alheri sai ya zo ƙarƙashin utace inda adda tsutsa sai ya ce shi shi kuwa to tsuntsayen sun ka tashi duk inda sun kai to tana sa'at ko kuma in sun ka tashi in aka baya cewa in sun yi gabas to in yanka sun yi gabas ya ce to aka sa in musu yi gabas to sai a ce babu sa to shi yasa aka ce ba a tsayar dama an dai kwaje daga tsuntsuna a tsayar muna gane kenan ko sana'a ko su kibo da suke aiki da su kaba wanda alaka ya alladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam wasu kibo ne guda biyu guda uku ne guda amara ni rabbi guda nahani rabbi guda babu komi an aje su kaba in zaka wani aure ko zaka balaguro ko zaka wani kasuwanci ko zaka dora wani alheri sai ka zo a neman sa'a da wannan kibo in an ka dauko amara ni rabbi kai kura an ka dauko amara ni rabbi sai ta to tai akwai sa'a wannan zaka in an ka dauko na hani rabbi sai ta to kai babu sa'a in an ka dauko ni batar komi sai ta to sai an koma wani to duk suna cikin da abuwa duka wani shirki ya ce ne duka to su ba su irin wannan abuwa Allah subhanahu wata'ala ce a wa ala rabbihim yatawakkalun su kan suna dogaro ga ubangiji sana to ka ji masu tauhidi wanda za su ga aljanna babu sai ka lisa kanka yalla kana ciki ba ka zuwa likita in baka laya sai a auna hana ina gani tina fa kama ukasha akwai wani sabi ana cewa ukasha sai tashi min musul dan musul fa qala sai ce udu Allah an yaj'alni minhum ya Allah roƙan eh ya manzo Allah roƙan min Allah sanya cikin mutum dubu 70 ga su kallon ba hisabi fa qala sai manzo Allah ta anta minhum kana ciki kaga shi yanzu daga nan ya samu kai eh ya samu abanga ya samu certificate daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun makala rajul akhar sai wani tashi bakala sai ce udu Allah an yaj'alni minhum ya Allah ka roƙe ya manzo Allah ka roƙa min Allah sai da cike su bakala sai manzo Allah ce sabaqaka biha ukasha ukasha ya rige shi ke da bai samu ba kai amma babu dadi eh da ce sabaqaka biha amma aka ce hikiman nan shine in manzo Allah bar ƙofa ne to da mu ka kusa ba mu samu shiga da rutun wancan lokaci an tuyi wurin to yanzu ba ta nan mu ne daga kana cikin lishan dalla dan muna cikin Dole kowa su tana bude ba rufe. Akwai condition. Yawa, to zai ta ji an bude kowa kowa ne ta zaɓa su za a rufe shi ke nan. A ji da musu ba yi. Zai ta